والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا ashirin ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai hijira annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da goma sha ashirin da biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu taha idan yan za su iya tunawa a jiya mun tsaya ne akan aya wato ta arba'in da hudu lokacin da Allah ya ce da annabi Musa da shi da ɗan uwansa Harun idhaba ila fir'auna ko idhab anta wa akhuka bi ayati wala tanya fi dhikri idhaba ila fir'auna innahu tagha ku tafi zuwa wajen fir'auna da kai da ɗan uwanka saboda shi fir'auna ya yi girman kai ya nuna isa amma sai Allah ya ce da shi idan kun je faƙula lahu ƙaunar layyinan la'allahu ya tazakkaru aw yakhsha ku gaya masa zance wanda yake mai taushi ƙaunar layyinan idan an ce kaulan layyin ana nufin zance wanda yake mai sauƙi mai taushi kamar yadda na yi bayani jiya kada ku gaya masa magana wacce take za ta ɓata masa rai kada ku gaya masa magana wadda take akwai kaushi ba ilaihi wad'uwahu ila tarki ma huwa fihi min kufrin wa tughyan ku je ku biyu ku same shi ku kiraye shi zuwa ga abin da yake kai na kafirci da wuce gona da iri wa khatabahu bil qawli layyin ko wa khatabahu bil qawli layyin ku masa zance da zance wanda yake mai taushi wa bil kalamin raqiq haka zance mai wato mai taushi zance mai sauki yana karya fushin mai fushi zance mai taushi yakan sauke girman kan mai girman kai zance mai taushi yakan farkar da zuciyar da ta rafkana ta gafala zance mai taushi yakan sa mutum ya ji tsoron Allah inda baya jin tsoronsa zance mai taushi yakan sa mutum ya yi tunanin ƙarshensa saboda an yi masa magana ta hanyar uslubi mai gamsarwa wanda zai shige shi wannan magana da Allah ya ce su je su gaya masa an yi bayanin maganar a wata ayar ko wasu ayoyi Allah ya ce izhaba ko izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal faqul hal laka ila an tazakka kaji ko magana ake masa ko zai tsarkaka ya daina abin da yake na shirka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayata al-kubra amma duk da haka fakaddaba wa aba wa asa ya ƙaryata su ya saba wa Allah in kun lura a cikin wannan uslubin akwai taushi kwarai da gaske fil mukhataba shine ya dace da faqula lahu qawlan layyinan din ku gaya mai zance mai taushi kuma sun gaya ma din wato abin da yasa inna fir'auna kana fi ghayati al-utuwi wal istikbar fir'auna yana wato ya kai matuƙa wajen nuna girman kai da isa ba lalle bane idan an je masa da fada ko an je masa da zafi ya bari ma a yi magana zai iya hanawa gaba ɗaya ko ya ma ɗauki mataki mummuna na kisan kai shi kuma annabi Musa zaɓaɓɓe ne daga Allah Allah ne ya zaɓe shi duk da cewa Allah ya zaɓe shi zai je tinkarin maƙiyin Allah sai Allah ya ce da shi ya je masa magana bil mulatafa wallin da tausasawa daman alhamdulillah da suka je din kamar yadda riwaya ta tabbatar sun yi masa amfani da abin da Allah ya umarce su suna so ne li yakuna kalamahuma auqa fi nafs dan zancen su ya zama yafi shiga cikin zuciya wa ablagha wa anja'a kamar yadda Allah ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanati wajadilhum billati hiya ahsan la'allahu yatadhakkar aw yaksha ku tafi zuwa gare shi ku sauƙaƙa masa ku yi masa wannan zance la'alla ya yi tunani ko ya ɗauki wa'azi ko kuma ya ji tsoron Allah amma wannan abin da za ku yi da shi yanke hanzari ne kawai idan aka yi masa aka yanke masa hanzari aka yi ilzamin hujja a gare shi aka yi qat'ul ma'azira in bai yi imani ba kuma Allah zai halakar da shi saboda kar mutum ya ce an masa azaba ba a aiko masa da ɗan saƙo ya faɗakar da shi ba walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi laqalu ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ذا أكف هجة idan Allah tabaraka ta'ala ya halakar da mutane kafin ya turo musu da manzo ya musu wa'azi shi ai da ma aiko musu manzo in ai aiko zamu bi ayoyinka kafin mu tuzarta ko kuma mulakanta to fir'auna an sauƙaƙa masa ƙwarai da gaske to amma da suka je suka gaya masa ko da za su tafi sai suke ce wada Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi annabi Musa da Haruna lokacin da Allah ce ku tashi ku je sai suka ce qala rabbana innana nakhafu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالا ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى يا عند الله أمر شيء كجي sai suka ce ya ubangiji mu fa muna jin tsoron ka duba fa annabi Musa da Haruna gaba ɗaya suke gaya wa Allah fa jin tsoron an yafruta alaina kar yayi gaggawan yi mana uquba kafin ma mu gama wa'azin kafin ma mu gama zancen kafin ma mu gama isar masa da saƙon bai gagari fir'auna ba ya sa a yi mana azaba ko a kashe mu rabbana innana nakhafu an yafruta alaina ya Allah muna jin tsoron kada ya wato ya shammace mu da yi mana azaba ya ta'azabtar da mu kafin ma mu gama yi masa wa'azi kalmar farata ya furuta daga farata ne laraba sukan ce farata fulanun ala fulanin ya furut idza ajalahu bil uquba yayin da mutum ya gaggauce ka ya maka unexpected ya tinkare ka da uquba ko da azaba to sai ka ce farata alayya in ya cutar da kai biduni tamakulin azaba ba tare da an jinkirta maka ba shi yasa ake cewa farasun farid ma'ana ana nufin faratun farasun sabiqun li ghairihi dokin da yake mai gaggawa yana riga 'yan uwansa au an ya tsaga ko kuma wa'azin da zamu masa ya ƙara masa girman kai da isa ya Allah muna jin tsoron wannan maimakon ya gyaru sai kuma ya ƙara jin ya isa har ma ya ce gashi an turo masa mu yaƙi ya bi mu ya zo ya faɗi wani abu fa ya ƙula fi haƙƙika ya rabbana ma la nuridu an nasma'a ya zo ya zo ya rinka faɗin maganganu a kanka irin maganganun da ba ma so mu ji ya zo mu ma a kanmu ya rinka gaya mana sharri maganganun da inna bura'u min mun kubuta daga wannan zance wa yaf'ala ma'ana ma yu'zina ko ya zo ya cutar da mu muna jin tsoron wannan to anan gurin kun ga wato shi Musa da Fir'auna sun san ai shi Musa da Haruna sun san halin Fir'auna sun san irin ɗabi'arsa suna jin tsoron ba mamaki idan sun je wa'azin nan ya yi musu abin da ba a yi tsammani ba na rashin mutunci sai Allah ya kwantar musu da hankali tunda shine ya san aqibatul umur ya san ƙarshen al'amura yace la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara kar ku ji tsoro ko ku biyu la takhafa min batshi fir'aun kar ku ji tsoron damkar fir'auna ni ina tare da ku bi quwwati wa qudrati wa ri'ayati da ƙarfina da ƙudrata da kulawata kuma wa innani asma'u kalamakuma wa kalamahu ina fa jin zancen ku da kuke gaya masa ina kuma jin zancen su shima da yake gaya muku kuma wa ara fi'lakuma wa fi'lahu ina kallon aikin ku ina kallon aikin sa la yakhfa alayya shay'un min halikuma wa haluhu babu wani abin da zai koya gare ni na halin ku da halin sa ku kwantar da hankalin ku innani ma'akuma lalle ina tare da ku ya kai Musa da Haruna bi hibzi wa nasri wa ta'idi zan kare ku zan taimake ku kuma zan karfafe ku wa anna hadha taghiya wannan dan girman kan fir'auna makwarkwadarsa kansa yana hannuna لا يستطيع أن يتحرك أو يتنفس إلا بإذني فرعون بإسي مصيبة فرعون بإسي نمفاشي بسيد إذني إن شاء الله وشيني سي الله تبارك وتعالى يمس الطالب يا يا ذاتي دعوة إنسنجي مي الله يشير فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك نعم والسلام على من اتبع الهدى Allah ya nuna musu me ya kamata su yi yace ku tashi ku tafi ku je fa'ati yahu ku je ku same shi faqula lahu ko kuma faqula ku ce inna rasula rabbika mu biyu din nan yan aiken ubangijinka ne ya kai fir'auna abin da fir'auna baya so ya ji wai a ce masa wai akwai wani Allah wai har a ce wai mu ne yan aiken ubangijinka yau shi da yake cewa shine Allah kenan akwai wani Allah ba shi ba Allah ya ce ku gaya masa inna rasula rabbika mu ne ‘yan aiken Ubangijinka. Ya tabbata kamar yadda Imam Ibn Kasir ya kawo a cikin riwaya a tafsirinsa ya ce an ruwaito kamar yadda a cikin hadisul futun wannan hadisin da ya kawo na gaya mana hadisi mai tsawo din nan da yake bayani akan fitinar annabi Musa da aka yi wato da suka je kofar fir'auna din sun dade sun ɗauki lokaci mai tsawo zamani mai tsawo suka ɗauka fa ya ba su daman su shiga ma wallahi ƙi yayi suna ta neman iso ya ƙi bari a ƙofarsa suka tsaya suka ce a gaya masa ga su sun zo wannan ya nuna manyan mutane dama ba a shiga kansu sai an nemi iso kenan yau ga annabawan Allah guda biyu Allah ya aiko su directly ba ubangiji ya aiko su amma yau ga su a ƙofar fir'auna sun ɗauki lokaci mai tsawo yaƙi ya saurare su ya gansu ma yaƙi saboda wulakanci irin na fir'auna daga baya ya ce a gaya musu su zo amma fa zai dai sa tsaro mugun tsaro wallahi aka ce hijabin shadid tsaro ya sa sosai sojojinsa da 'yan barandarsa ana ta kallonsa ana kula da su ana kakkarewa ana biye da su gaba da baya shi kansa fir'auna an kewaye shi da makamai suna zuwa wajensa abinda suka ce da shi kad ji'inaka bi ayatin min rabbik ya kai fir'auna mun zo maka da aya ne daga ubangijinka ay bi didalatin wa mu'jizatin min rabbika wannan magana min rabbika daga ubangijinka wani irin duka ne ya fi guduma ciwo wanda ya riga ya gaya wa mutanen safadarsa shine Allah fa yau ga wasu sun zo gabansa suna kora masa jawabin gaskiya ba tsoro mun zo maka da gaskiya mun zo maka da aya daga ubangijinka suka ce kuma wassalamu ala man ittaba al-huda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a in ka bi shari'a aminci a kanka idan kuma baka bi shirya ba ba amincin aka fir'auna ake cewa bi shirya to wannan shine abin da ake gaya wa duk wani kafiri shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yasa aka rubuta takarda wasiƙa ga Herakl azimur rum sarkin rum yace bismillahir rahmanir rahim min muhammadir rasulillah صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى abin da ya fara buɗe masa kenan salamun aminci ya tabbata ala akan manitta ba'al huda wanda ya bi shari'a amma ba'du fa inni ad'uka bi di'ayati islam bayan wannan ina kiranka ya kai babban sarki hiraql da kira irin na musulunci fa aslim taslam ka miƙa wuya sai ka kubuta yu'tika Allahu ajraka marratayn Allah zai baka ladanka kala biyu ladanka kana kan mulki kana kafirci ladanka kuma bayan ka zama musulmi shi yasa da annabi Musa da Haruna su ma da suka zo kan Fir'auna sai suka ce da shi wassalamu ala man ittaba'a al-huda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shirya wannan shine gaisuwan annabawa ga waɗanda ba musulmi ba babbar magana kenan yau fir'auna ya ya buɗe ƙofa ga masu wa'azi har gida wannan magana guda biyu suna ɗauke da abubuwa kamar haka sun nuna masa zai iya samun kuɗuta idan ya bi shirya amma in bai bi shirya ba la salamata wala amanata alai la salamata la wala amanata alai ba shi da aminci babu kuma amana a kan shi a wannan jumla akwai da'awa ana kwadaitar da shi ya shiga musulunci ne ya samu kubuta abinda ake so a ce duk wani shugaba in ya bi musulunci shine zaman lafiyarsa idan bai bi musulunci ba kuma to ba shi da zaman lafiya bai da kwanciyar hankali a kiyama na'am a duniya za a yi masa jiniya a duniya za a kare shi a duniya za a masa duk abin da za a masa amma wallahi a lahira ba shi da aminci ba shi da aminci wasalamu ala man ittaba al huda fir'auna da yana shiru me suka ƙara ce masa malam إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى السلام sai suka ce inna mu mu biyan nan gaba ɗaya da kake ganin mu duk annabawa ne ana mana wahayi daga Allah muke qad uhiya ilaina an yi mana wahayi zuwa gare mu annal azaba azaba fa tana tabbata alaman kazzaba ga wanda ya ƙaryata wa'azi wa tawalla ya juya baya ay qad akhbarana Allah fi ma awhahu ilaina Allah ya ba mu labari cikin abin da ya mana wahayi min alwahyi na daga wahayi almasu أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله تنتن أن شنفد أن صار عذابا تفتر هنك ليغا وندي كرية آيوين الله إلكا وتولى يجوي بايا عن طاعته كما يدعى الله يشاء وتعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى wanda ya tsafa'i ya girman kai ya juya baya ya nuna isa ya fifita rayuwar duniya ya ce duniya ita ce sama ita ce a gaba to wannan makomarsa makwancinsa mazauninsa aljahim wutar jahannama kuma Allah ya ce fa'andartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa waye wannan zai shiga naran talazza rana wato wuta mai huruwa wuta mai harshe wuta mai cin mutum wanda ya juya baya ya ƙaryata Allah fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla kazzaba bi qalbihi wa tawalla bi fi'lihi a zuciyar ya ƙaryata kuma aikinsa a aikace kuma ya nuna cewa addini ƙarya ne so ya kai fir'auna mu dai an mana wahayi in ka ji wa'azinmu to ka kubuta idan kuma baka bi baka juya baya to shikenan azaba ta tabbata gare ka inna qad uhiya ilaina min indi rabbina wa khaliqina anna al'azaba fi dunya wal akhirah azaba a duniya da lahira tana tabbata alaman kazzaba bi ayatihi wa hujajihi wanda ya karyata ayoyin Allah da hujjojin Allah subhanahu wa ta'ala وتولى عنها يجو يبايا وأعرض عن استجابة لها يكود كي يكي يكربوا أزش daga nan ya kam yan uwana mu gane cewa yana daga cikin da'awa mai kyau ka yi wa mutum bayanin gaskiya cewa kai dinnan abin da kake faɗa daga Allah ne ba wai ra'ayinka bane kuma ka gaya masa ga abin da Allah ya tanadar ga wanda ya bi shi in yabo wannan da'awa ga kuma abin da Allah ya tanadar ga ainihin wato wanda ya ƙaurace ya juya baya ya ƙi karɓar saƙon Allah. Kai ba ra'ayinka ba ne, shi yasa suka ce mu ai wahayi aka yi mana. So yayin da duk mai wa'azi yake wa'azi sai yake nuna bayanan nasa ne. To mutane fa ba suna zama ne dan kai ba. Na'am suna zama ne dan ka gaya musu abin da Allah ya ce ka gaya musu. kuma yayin da malami ya kauce wa hanya ta gaskiya mai kun ya ɗora mutane akan gaskiya akan saƙon da Allah ya ce ɗora su sai ya wayi gari yana so ya ɗora su akan wani ra'ayi daban wanda ba na Allah ba ba na manzon Allah ba to nan da nan asirin su yake tonuwa kuma a gane shi kuma Allah ya cire albarka akan abun kuma bukata ba za ta biya ba ashe wannan karantarwa wannan da'awa kayan Allah ne malami wakili ne hurum saƙo ne zai isar abin da Allah ya ce isar shi sa suka ce inna qad uhiya ilaina anna al'azaba qad uhiya wahayi aka mana sanar da mu aka yi inna rasula rabbika mu dinnan manzanni ne na ubangijinka sun gaya masa komai da komai dalla dalla ba su koye masa ba me faru malam قال فمن ربكما يا موسى
suka gaya masa mu dinnan yan sako ne inna rasula rabbika mu biyu dinnan yan sako ne Allah ya turo mu da Musa da Haruna kenan fa arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'adhibhum ka saki banu isra'ila sake musu mara ka daina musu azaba qad ji'naka bi ayatin min rabbik saboda mun gaya muku a cikin karatun baya fir'auna azaba yake wa banu isra'ila azaba tabbatar hankali wahalarwa bautarwa malam duk wani mai mulki da ka sani wallahi azimu malam ha ai bai san bauta ba in baka ga abin da fir'auna yake wa mutanensa ba har yanzu da saura tukunna ba a samu wanda yake azabtar da mutane irin kamar yadda fir'auna yake azabtar da mutane ba har yanzu to ka sake su ya ɗaɗɗaure su yana kashe na kashewa kashe mutum a wajen fir'auna ba komai bane yanzu yanzu zai raba ka da duniya malam dan adam ne kuma mutum irin su wallahi amma an haƙura azaba ta fitar hankali fir'auna fa ayi maganar sa baya nan ma tsoro ake ji baya wurin ayi maganar sa a ce abin da yi ba daidai bane ba a yi saboda bala'in fir'auna amma yau ga manzannin Allah ɗaya ma daga cikinsu ma a gidansa ma ya tashi ma ƙarewa Musa ga sunan sun zo ƙarara suna loda masa gaskiya wa'azi yana ta lodin shi yasa kuma duk lokacin da mutum ya rike gaskiya sai Allah ya tsare mai darajarsa wallahi a lokacin a duk duniya ba wanda ya isi tinkari fir'auna ya ce masa kaza wallahi in ba Musa da Haruna ba yasa kaji su shiga wurin sa ma fa abun gagaraye sai da kyar amma fa tunda Allah ya aiko su fa sai sun shiga a lokacin baka ji an ce maka an aiko Fir'auna ai an aiko Musa da sojoji da kaza da kaza ba a'a sun tafi wa yake tare da su Allah ce innani ma'akuma asma'u wa ara suna zuwa suna gaya masa wannan hankalinsu ya kwanta sun isar da saƙo karka manta su ma sai da suka roƙi Allah Allah ya taimake su Musa alaihi salam sai da yace rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli yayi wannan shimfiɗa tukun Allah ya kimtsa shi ya taimake shi dan zai tinkari fir'auna wallahi malam yana gaya musu wannan maganar bari ka ji abin da fir'auna ya ce qala faman rabbukuma ya musa dama sun fara masa magana da abin da baya so ya za su ce mai wani allah wai ya turo su sai ce kai waye ubangijin nan naku ya kai musa waye shi malam kaji kaji giyar mulki ko ya fa san akwai allah amma da yake ba shi da mutunci ka samu waɗan mutunci irin fir'auna sai kai fatiya wato nuna wa ‘yan fadar yake yi shi ba mai san akwai wani Allah ba in baki ba da haka wannan zaurance wannan surutu da Musa da Harun suke faɗa wai sai yake ci waye wannan ubangijin naku in baka gane zancen ba kamar so yake ce musu yau dama akwai wani Allah da kuke da shi bayan ni tab za a fafata kenan wannan hikaya ce abinda fir'auna ya gaya wa Musa da Haruna bayan sun zo sun isan masa da da'awa ta gaskiya ita surar anan wannan suratu taha bata yi bayanin yaya suka isa wajen fir'auna ba malamai suka ce li'anna alquran la yahtamu bil juz'iyyat saboda shi qur'ani bai fiye damuwa da yan kanana kanana kanana abubuwa kananan maganganu haka yan zance wanda bai kai ya kawo ba kawai yakan wuce direct to the point ne shi yasa kaga ya kamata ka ji zaka yi ruwan to da suka shirya a abun hawa suka hau wace hanya suka bi a waya wayar kasu a ya aka yi da za su shiga gidan a ya no qur'ani baya irin wannan bin abu haka gutsutsuran abubuwa a a baya yi la yahtamu bil juz'iyat juz'iyat al ahdath kenan kawai qur'ani yana bayanin inda sako zai isan maka kai dai ka san lalle Allah ya ce Musa da Haruna su je wajen Fir'auna kuma sun je kuma ga sun isa kuma ga abin da Fir'auna ya gaya musu wa'azi da fadakarwa abin da zai motsa zuciya shi Qur'ani ya fi damuwa da shi abin da ake nufi yau ga Fir'auna yana gaya wa Musa bayan sun shiga wajensa ka kaddara gashi a idanka sun isan masa da saƙon Allah kawai sai ce man rabbukuma ya Musa allazi arsalakuma ilayya ya kai Musa waye ubangijin nan naku kai da Haruna wannan ubangijin da har ya aiko ku waje na waye shi wannan kai wannan an gama ka dai kana cikin wa'azi duk shekaru kana ta wa'azi kana Allah Allah wani ma ya zo ma ya ritsa kai ce kai wai waye wannan Allah ne tukunna kaga ya jiga maka aiki to ta ina ma zaka kamo ne ba daga ina zaka faro tughyan girman kai na shi fir'auna لا يريد أن يعترف بأن رب موسى وهارون هو ربه وخالقه shi ba bai yadda ba ya faɗa cewa ubangijin Musa da Haruna shine ubangijin shine mahaliccinsu shi bai yadda ba amma sun gaya masa inna rasula rabbika mu ƴan aiken ubangijinka ne to ina so ku lura da ayar ina ce su su biyu suka zo ko to amma sai ce famar rabbukuma me kai ya ce ya Musa wa Haruna sai ce ya Musa kawai me hikimar yani khassa Musa bin nida Musa ya keɓance da kira alhani kuma ba Musa ne kaɗai ya gaya mai magana ba da Musa da Haruna ne me hikimar haka dan saboda shi Musa shine asalin manzon da yake ɗauke da saƙon shi annabi haruna dan aike dan dan rakiya ne dan yanzu ko magana ake ake cewa wani annabi ne aka turo shi fafata da fir'auna ba ce ake yi musa ba amma kuma kaga ayar ta nuna mana haruna ya raka shi so so asalin manzon da aka aiko shi wajen fir'auna asali waye ne to shi yasa shi kansa fir'auna da yazo sai ce famar rabbukuma ya musa bai kira haruna ba haruna dai na tsaye Haruna waziri ne, Haruna mu'awini ne mai taimako ne Haruna. Wannan kenan. Ko kuma wasu malaman tafsirin suka ce, a tsabar makirci ne, sharri ne irin na Fir'auna, wai ka san me hikimar? Ya ƙiya yi magana da Haruna, saboda ya san Musa bakinsa yana da i'ina. da haka ba zai ma yi magana da mai fasaha wanda ya fi Musa fasaha ba bari ya yi magana da wanda ba a gane zancensa ko zancensa yake da wahalar bayyana makaru ne kullum kamar ba ku gane jawabin ko me yasa su su biyu ne bai yi wa su su biyun magana ba kuma bai ware Haruna ya mai magana ba sai ware Musa kaɗai na faɗi ansar farko kun gamsu da ita wasu malamai suka ce ba wannan kaɗai ba ne ba kuma akwai makirci ma saboda da Musa da Haruna shi annabi Musa da kansa ya faɗa yace wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun yace dan uwana Haruna ya fi ni fasahar harshe dan haka tunda wurin da mutane da jama'a kada ma ya zo ya magana da mai fasaha da basira ya zo ya kure shi a zance ko kuma ya yi magana ya ɗauki hankalin mutane su gane bari ya tinkarin Musa ɗin da yana ganin maganarsa ba ta fita sosai wataƙila ya yi magana da shi saboda bara a samu biyan bukata sosai ba can shi a wajensa amma ko da Musa ya yi magana za a samu biyan bukata don ku ya roƙi Allah ya buɗe masa ƙirjinsa wani sirri amri to wannan ɗaya ne daga cikin makirci na shi fir'auna shi imamu zamakshari a cikin alkashaf tafsirinsa um, ya ce shi a fahimtarsa fir'auna duka biyun ya yi wa magana khatafa fir'auna sunaini amma dukansu ya yi wa magana amma da ya zo sai ya kira sunan ɗaya don saboda ɗayan shi ne asali a cikin annabta ɗin haruna waziri ne haruna mabiyi ne ya ce kuma zai iya yi wa wato ainihin wato makircinsa da kuma tsiyarsa ta sa ɗin shi ainihin wato fir'auna ya yi wannan kamar yadda na yi bayani fasikancinsa don ya ainihin ja musa da zance ba wai ya ja haruna zance ba saboda ya san haruna yana da fasaha kwarai kamar yadda malamai suka faɗa lamma lima arima lima arafa min fasahati haruna warraktata fi lisani musa kamar yadda Allah ya ce am ana khairun min hada alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin ka duba wulakanci malam ni ne na fi alkhairi ko wannan wanda yake wanda baya baya iya yin bayani a gane wai Musa yake gayawa wulakantacce wai wai to zartacce am ana khairun am hada alladhi huwa mayyin wala yakadu yubin wai me wala yakadu mutumin yana so ya ce wai wai Musa yanzu yanzu ku wannan mutumin ni ne na fi alkhairi a wajen ku yana gaya mutanensa ko ku wannan mutumin da yake a wulakance a tozarce wanda baya iya ma bayani a'udhu billah wannan magana ta cewa wannan magana da fir'auna ya gaya musa ta munana ba ta yi kyau ba kuma wannan cewa fa marrabu kuma ya musa dinnan wato ta kai matuƙa ƙwarai wajen fajirci da shaidanci da rashin kirki sakarci iya sakarci ya isa shi yasa ya ce musu wa mutanensa kai ni fa ban san wani Allah bayan ni ba a'udhu billah wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi ban fasan ya ku ‘yan fadata, ya ku manyan mutane da ke tare da ni, ya ku jama'ata, ya ku al'ummata, ni ba ban san akwai wani Allah da za ku bautawa ba in ba ni ba. Kai, ya hamana, ku yi min abin da zan je in hau sama in je in gano wannan, la'alli attali wa ila ilahi Musa, wa inni la'azunnuhu kadiba. Bari in hau tsani in leƙo ka ji wulakanci. in je in leƙo wannan Allah Musa ɗin dan ni na tabbatar makareci ne Musa. Za ka ɗan karanta mana kissa? Me ya ce
قال فرعون وما رب العالمين نعم.
قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين To a wannan ayar, a cikin wannan surar, Fir'aunan ma cewa yayi da Musa ya zo yake gaya mace ce wai, wai waye rabbul alami nan kai? Ka duba bai gaba ɗaya ya rikice fa da gangan fa. Duka wannan malam saboda kare mulki. Shi sa ku rinka gane wannan kissar da tarihin. Wallahi malam dan adam ba abin da ba zai yi ba dan ya tsare mulkinsa. sa. kuma wanda yake ci a gindin mulkin wani shi ma babu abin da ba zai yi ba don kare interest ɗin mulkinsu da gwamnatinsu yanzu ka duba nan fa wa'azi ake yi wa fir'auna ana nuna masa Allah yanzu wahala ma ake ta yi wai cewa yake wai waye ma Allah fir'auna ya bude baki ce wai wai wai wa ma rabbul alamin shi na nan Musa ba shi ansa me yace masa قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين idan baka sani ba shine ubangijin sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu Musa ya ta hakuri da shi eh waye Allah eh za a gaya maka wanda ya halicci san wannan kai ka san ba kai ka halicce su ba wanda ya halicci ƙasai gaba ɗaya kai ka san ba kai ka halicce su ba wanda ya halicci abin da ke tsakaninsu kai ka san ba kai ka halicce su ba
قال لمن حوله ألا تستمعون wai sai fir'auna ya ce wa na kusa da shi kuna jin wannan mutumin wai yana wai wai kuna kuna jin abin da Musa yake faɗa ko irin wai yawo funtar da zancen da annabi Musa yake wai irin magana ce yake ta banza mara amfani kuna je jin sa ko ala tastami'un قال ربكم ورب آبائكم الأولين
Allah ji kan Musa shi ma sai ya dawo kansu ya ce ku din ma ubangijin da nake faɗa ubangijin ku kuma ubangijin iyayenku tun na farko Allah da nake magana shine ubangijin Fir'auna mai gidanku kuma shine ubangijin ku ku kanku shine kuma ubangijin iyayenku tun farko me ya faru kuma قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون kawai sai Fir'auna ya juya ya ce kai dan Allah ina so ku kula da wannan ayar ko za ku gane ta ka ji wulakanci fa cewa ai kai ya ga yan fadarsa wannan fa manzon da aka aiko muku inna rasulakum allazi ursila ilaikum manzon nan da aka aiko muku fa mahaukaci ne kaji kenan ban da shi shi kuma Musa cewa ya an turo ni zuwa gare ka amma sai ya juye da zance dai ya nuna musu shi fa shi Allah ne fa so ku din da aka turo yake muku wannan zaurance yake muku wannan magana mahaukaci ne ka duba a gaban annabi Musa ya ce masa mahaukaci kuma wallahi fir'auna ƙarya yake ce annabi Musa mahaukaci ne dan ku a gidansa ya tashi ya girma ya san lafiyarsa me ya faru قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون bai yi fushi ba ba a so mai wa'azi ya yi fushi sai ya sake cewa ubangijin mahudan rana da mafaɗanta ina ta maimaita muku lalle akwai Allah ubangijin mahudan rana mashriqi wal maghribi da abin da ke tsakaninsu idan har kuna da hankali ko sai me ya faru kaga a lokacin da ya ce mai mahaukaci inda ya biye shi ya hasala ni za ta ce wa mahaukaci kai ne dan mahaukaciya banza da kai kai dan wa kaza kaza kaza kaza in ya biye wannan ayya a fada fir'auna ai wannan ai akwai matsala akwai damuwa bai zai yi ba a fada fir'auna yaya za ka je wajen babba yaya za ka je wajen mai mulki lallabawa kake yi ko shi bai karba ba 'yan fadarsa su suna ji za su iya karba dan haka duk zungurin da fir'auna yayi wa annabi Musa dan ya hasala shi ya hasala wallahi bai yadda ba na'am dan adam ne shi annabi Musa mun gaya muku da yana da saurin hasala din amma Allah ya bashi kariya saboda yana isar da sako ne na Allah idan ka fahimci wannan karatu to ya kamata ka koyi method of da'awa kenan anan yaya ake da'awa wallahi zaka iya zuwa wani guri kana gaya musu gaskiya wani ya fito ya zage ka ya ce jahilin banza mai ma ka sani kaza kaza kaza da sauransu karka hasala saboda ba shi kadai kake wa magana ba mutum ɗaya za a iya ziga ka ya zo ya tayar maka da hankali ya tada hankalin wuri guda gaba ɗaya sai ka nutsu wata rana mun je wa'azi wani ƙauye kawai sai aka turo mana wani tsagera muna cikin karatu mutanen ƙauye sun haɗu suna jin wa'azi wani tsagera wani mara kunya sai aka turo shi ya zo ya tada wurin shi kadai kawai fara hayaniya a gefe can muna jiya na ashirin na ƙarya ne kaza kaza kaza da a zaune nake sai na tashi na tsaya na ja balan sosai na ce ka kalle ni da kyau ƙwarai da gaske yauwa na ce ban yi tsufan da zan zo ne ba a je ka ce ƙarya nake ka tsoratar da ni ba na ce ka gani nan a tsaye nake yanzu a guje ma sai na ƙure ma gudu na ce wa 'yan agaji 'yan hizba ku je ku ɗauke shi can cat ba wani bata lokaci ba duka ba zagi ku kama shi da ƙarfi ku riƙe shi ku kai min shi wani guri ku rufe shi ku ɓoye in mun gama wa'azi ku sake shi hakan aka yi hayya hayya yana rudu yana hayaniya suka ƙure mai gudu suka kama shi aka samu wani guri aka kimtse mana shi muka yi wa'azi aka yi tambayoyi aka ba da ansa aka ce malam Allah shi albarka na ce to ku sake shi mun hau hanya kuma na ce in kai dan mace ne halattacce mu haɗu a hanya na buga mota na gaba na san bi zai je bayi yadda nake tare da sojoji da 'yan sandan nan a bayana 'yan hizban nan kamar za su cinye mutum bai je bayi lafiya lau muka isa gida to kaga a nan inda mun biye shi yana hayaniya kai ya za ka mana wulakanci a kaza sai ya hana ayi wa'azin mutane ba su amfana ba kai ya bata ma lokaci ka faro gari kai baka zo kai da sako ba so kullum ku rinka lura da method na da'awa zai iya yiwa wani yayi maka wani abu da zai hasalar da kai dan ya hana ka ka isar da sakon Allah to ya kamata kai ka karanta wannan ka fahimci manufar to sai kai ya zaka kauce ka isar da sako ku duba dan Allah a nan gurin fa a gaban mutanen nan Fir'auna ya ce wa Musa mahaukaci mahaukaci amma ku duba amsar da Musa ya bashi رب المشرق وما بينهما إن كنتم قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين فرعون kenan ka san me yace wa Musa kawai da yaga Musa bai amsa masa akan zagin da ya masa ba sai yace to ina gaya maka da fa yana magana da mutane sai yace ina gaya maka idan ka yadda ka dauki wani Allah ba ni ba in har ka sake cewa kana da wani Allah ba ni ba sai na sa ka a kurkuku na daure ka la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka min al-masjunin to dauri kuma kurkuku kuma dan na ce abautawa Allah ba fir'auna ba me faru قال أولو جئتك بشيء مبين Allahu akbar Musa ya ce kala mana ka duba wannan faƙula lahu ƙaunar layyinan ɗin take ta aiki sai Musa ya ce da shi shi fir'auna ransu ya ɓaci ni za ka ce wani za ka kira wani Allah ba ni ba to wallahi sai na ɗaure ka yana mutum da shi mai mulki ne yana da ɗaure yanzu yanzu na wallahi duk malantanka duk abin nan kaza in ka taɓa mai mulki sai ya turo a naɗe ka da ƴan Allahu akbar nan suna gani haka za a tafi da kai a tafi da kai a ji a kunshe ka sai Musa sai ya dabara sai ce qala awalau ji'tuka bi shay'in mubin yanzu ko da na zo maka da wani abu bayyananne bayani mai gamsarwa ya fir'au sai ka daure ni kaga Musa bai ce kai ka isa ka daure ni ni annabin Allah kai ka isa to ka taba ni ka ga tashi hankali ka taba ni ka ga balbalin bala'i a bai gaya masa haka ba yace awalau ji'tuka bi shay'in mubin me yace masa kuma قال فأت به إن كنت من الصادقين fir'auna kenan sai yace ka zo da wannan abun na gaskiya ka zo da wannan bayani in kai kana cikin masu gaskiya kaga kenan yace makareci ne amma bai gane ba Musa ya masa wayo yana ta faɗa daga faɗan nan a hankali Musa yana ta sauko da shi yana ta kokari ya gamsar da shi yanzu ga Fir'auna ya zo ya ce to to to kawo wannan abun bayyanannen abun da za ka kawo ka kawo in dai gaskiya kake faɗa a me faru فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين daman Allah ya ce ku je da ayoyi na na ga muku me wannan ayoyin mu'jizoji ko yana ga dara dama akwai sandarsa da Allah ya tanadar masa ya ce in yi jefa ta maciji za ta zama malam annabi Musa ya ɗauki sandarsa ya wulla ta gaban Fir'auna yana wulla ta Fir'auna fa ya ga sanda ne kawai sai ya ga maciji walalai walalai walalai walalai fa alqa asahu fa idha hiya thubanun mubin ba wannan kaɗai ba me ya ƙara masa ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ya ciro hannunsa yana zaro hannunsa daman Allah ya ce ka sanya hannunka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su ayatan ukhra yana zarowa hannunsa haka yana kada hannun nan fa idha hiya bayda sai gashi hannun yayi haske walai linnazirin ga masu kallo to ga maciji ga hannunsa ya zama fitila me ya faru قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم ka ji abin da fir'auna ya ce kai kai kai jama'a ta kai wannan mutumin da kuke gani lalle matsafi ne mai ilimi ya iya tsafi kun ga tsafin da ya yi mana ya kada sanda ta zama macijiya ya cire hannunsa ya zama fitila matsafi ne ka duba yadda ya juyar da hankalin masu saurari shi annabi musa yana so a gane shi ɗin annabi ne ɗan aike daga allah shi kuma fir'auna yana ta so ya danne annabi Musa baya so a gane shi din dan aikin Allah ne kawai da suka ga wannan abu mai kun ya bari su gane cewa lallai gaskiya ne aike yake daga Allah aikake ne daga Allah kawai sai juyar da hankali saboda sun san tsafi a lokacin fir'auna mutane ne ƙwararru matsafa sai ce tab lalle yau mun gamu da matsafi mai ilimi ya san tsafi to kaga kenan za su dauka me rufa ido ya musu ba wani Allah ne turo shi ba me ya faru malam يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون yace wannan mutumin so yake yi ya kore ku daga garin Misra ya fitar da ku daga garin ku kuna cikin jin daɗi kuna morewa kuna shakatawa tare da 'ya'yanku da iyalanku da gonakinku da kaza kaza wannan mutumin ya zo ne ya kore ku daga gare ku daga garin ku me za ku yi umarni me za a yi da shi a kammala da shi ne ko yaya fa ma za ta amurun ka duba dan Allah mu je mu je ana ta nuna mana lokaci قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين sai me sai me يأتوك بكل سحار عليم sai aka yi maza maza maza aka ba wa fir'auna shawara ai abin da za a yi ka san yadda za a yi ka rike su ka nemo matsafa masana wanda suka fi su kwarewa akan tsafi a zo a haɗa su a gwara tun da dai matsafa ne su ma yan garin suka ce tun da su matsafa ne to a aika duk kai shela a je a nemo maka manya manyan matsafa a ƙasar nan a zo a buga me ya faru فجمع السحرة لميقات يوم معلوم to ga matsafa fa an haɗa a rana wata sananniyar rana duk akwai ta a cikin suratu zaha din nan ina ba mu nan samari ne a faha amma can cikin suratu shu'ara'i an yi expanding zancen details din ake barwa sai gashi an tara matsafa an saka rana da za a haɗu ga Musa ga matsafa me ya faru
وقيل للناس هل أنتم
a مجتمعون haɗu a haɗu jama'a za ku zo a haɗu maza ku yi kallo za a yi tsafi tsakanin Musa da matsafa mu je لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين yace to in suka ce to a yace a hadu idan har matsafan nan ne suka yi rinjaye to za mu bi su amma amma abin mamaki ka zo ba a ce in Musa ne ya yi rinjaye za mu bi shi ba a zo a hadu in matsafan nan sun yi rinjaye za mu bi su me ya faru فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا na'am أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين sai ga matsafa sun zo mana ka duba matsafan nan yan zamani masu wayo sai suka ce ya fir'auna wannan aiki ba ba na banza za mu yi ba muna da kuɗi za a biya mu ne in mun yi rinjaye muka kada Musa akan tsafinsa shin akwai lada akwai kuɗi akwai abin da za a biya mu ne ko ko dai aikin banza za mu yi ne me ya faru قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين Fir'auna ya ce tab ƙwarai kuwa ai ku ne ma makusanta na ai kuna cinye Musa kun zama ƴan fada ma za a ma baro ku daga ƙauyukan kuma ku zo ku zauna a fada ta ma laminal muqarrabina ai ƴan kusa da ni ne قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون an haɗu Musa ya ce to shikenan ku jefa abin da za ku jefa na tsafin tunda kun ce ni matsafi ne ku yi tsafin naku ku gani ku fara yi فأل daga nan malamai suke cewa duk lokacin da za ku tattauna da wani akan wata matsala kada ka yarda ka fara magana ka bar shi ya fara yin magana musamman zancen da wani yana saurara ka bari sai ya gama jawabinsa daga jawabinsa za ka iya fahimtar ƙarfinsa rashin ƙarfinsa rauninsa rashin rauninsa kurakuransa duk kayyoci sai ya gama jawabi ka ce ka gama jama'a kun ji duk abin da ya fara ya faɗa eh mun ji to ku saurare ni zancen ka shine na ƙarshe shi yasa Musa bai yadda ya fara yi ba yace ku fara alquma antum mulquna ku je ba duk abin da za ku je ba mu je فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون
ai sun mutu ai sun kashe kansu ai malam sai suka ɗauki sandunansu da igiyoyi da suke da shi wai su ma tun da ma jefa sanda ko saboda su da igiya da sanduna da wane ne suka ɗauka ce suka hulla amma da suka zo hullawa da za su jefa ka duba rauni ka duba yadda suka halaka sai suka ce bi izzati fir'auna muna jefa wannan da ƙarfin mulki da sarautar fir'auna mu ne masu rinjaye ayya me ya faru فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون malam sun jefa nasu suka fitar da macizai saboda tsafi Musa kawai ya ɗauki nasa sandan guda ɗaya yana jefa shi gaba ɗaya sai nasa macijin ƙato guda ɗaya ya yi ta haɗiye nasu kawai walai walai walai walai walai walai yana ta cinye macijinsu me ya faru malam فألقي السحرة ساجدين malam gaba ɗaya matsafan nan sai suka faɗi gaba ɗaya suka kafa goshinsu a ƙasa suna sujjada saboda in ma tsafin ne sun ga ubansu a tsafin kenan sujjada suka kafa goshinsu a ƙasa suna masu sujjada me ya faru قالوا آمنا برب العالمين
qalu suka ce amanna bi rabbil alamin mun yi imani da ubangijin talikai wannan ubangijin da Musa ya ta yi ka duba wannan da awar yadda ta zo cikin sauki ya samu mabiya customers kyauta me sifarsa رب موسى وهارون suka ce wai dan ma kada ma fir'auna kada ma fir'auna ya faɗi wani abu ba wannan ba kada ma wani bai gane ba da suka ce rabbul alamin sai suka ce wannan ubangijin Musa da Haruna din nan mun yadda da shi mun yi imani da shi wayo to ya fir'auna yayi قال آمنتم له قبل أن آذن لكم ka duba shedani wai sai yace a kai yanzu imani za ku yi da wannan Musa ban muku izini ba a yau sai ka mana izini za mu yi imani da shi me ya faru إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون kawai sai ce a a a a to na gane makirci aka kulla mu ai wannan musan shine shugaban ku shine jagoran ku shine babban ku shi ya koya muku wannan tsafin yaudara ta kuka yi amma wallahi za ku sani me ya faru لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين yace sai na gudunzura hannayenku zan sassare hannayenku zan gudunzure kafafuwanku kuma sai na tsire ku kamar yadda ake tsire tsire ga baki ɗayanku sai na kashe ku na'am قالوا لا ضير haka dai إنا إلى ربنا منقلبون
ai ba komai fir'auna ba dai kisa bace ba ai rai kwaya ɗaya ne babu wata damuwa bismillah ka je kai abin da zaka yi mu masu komawa ne zuwa ga wajen ubangijinmu bismillah ka kashe إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول mu المؤمنين
muna fatan ubangijinmu ya yafe mana kurakuran da muka yi a farko da mun yi laifi mun yi kurakurai mun bi fir'auna muna fatan Allah ya yafe mana laifuffukan mu kisan ka ba shine ya dame mu ba Allah ya sa mu zama mu ne farkon masu imani da miƙa wuya yanzu ina so ku lura kwa tambaya ku ce wai ina annabi Musa fadan ya dawo tsakanin matsafa da fir'auna yanzu su suke yi wa Musa aikin da ya kamata yayi kai ka daina faɗa da gaskiya اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزه الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته